من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba sha biyar da watan zulqa'ida bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da wata da sha hudu da wata na shidda miladiyya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da zai mana jagora a duniya da kuma zai mana jagora a gobe alkiyama a satin da ya gabata mun kwana a aya ta 164 fadin Allah subhanahu wata'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يوضا متاشي آيات دري دستين دبير سي الله يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
mun ji wannan wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adab Allah yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa minan nasi akwai daga cikin mutane may yattakhidhu min dunillahi andada ay man ya'budu min dunillahi asnaman wa ru'asa'a yuti'ahum ka samu daga cikin mutane wanda suka rika suna bautawa gumaka koma bayan Allah subhanahu wataala domin kalmar andad ana nihin da shi al-mufrad kisanidun to Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa watan wasu ababe da suke sanya su kiyo shi da Allah subhanahu wataala anda da sai zamanto jam'i na nid shi kuma an-nid shine al-mathil anda da kuma anan inji malaman tafsiri irin su Imam al-Qurtubi ya kawo su a cikin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an nasa yake cewa wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada ma'ana sun riƙa gumaka da kuma jagororinsu munana suna musu ɗa'a suna musu ladabi cikin abin da ba wanda ya cancanta da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce yuhibbunahum suna son su ka hubbillah ai ka hubbil mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala kamar yadda masu imani suke son Allah subhanahu wa ta'ala su wa'annan kafiran suna son abun bautar su kamar yadda masu imani suke son Allah subhanahu wataala menene suke bautawa malaman tafsiri su suka shi kashi biyu a wannan ayar wasu suka ce suna bauta wa gumaka ne domin a ɗabi'a ta larabawa kafin zauwar shugaban halitta da annabta abinda suke bautawa shine gumaka wannan ya sanya har ɗakin ka'aba an tarar da gumaka kusan gumki 360 da wani abu a cikinta kaga suna bautawa min gumaka kenan wasu ka ce a'a suna da'a ne da shugabannin su imamul qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala da ya kawo wannan zancen ibnu kathir alaihi rahmatullah sai ce duka ma'anar tana dokawa kana iya ka jama'a ma'anar kace sun bautawa gumakan kuma a lokacin wanda suka kira su zuwa ga bautar gumakan su ne jagororinsu Allah ya kare mu da irin wa'annan jagororin idan aka sanya muku jagora wanda yake mummuna to alama ce ta Allah yana son ya halakar da al'umma a rayuwa alqur'ani yayi bayanin wannan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alayhi alqawlu fa dammarnaha tadmira a duk lokacin da kaga al'ummar da take jagorancin ku ta zamanto mummuna jagororin an jarrabe ku da munanan jagorori to alama ce ta cewa kadan ya sura Allah ya halakar da wannan al'ummar Allah ya kare mu to su azaba ta zo akan su ai shine Allah yake cewa daga cikin su mutane kafirai kenan ana samun masu riƙon suna bota wasu ababe su sanya wa shi kishoyi ga Allah kuma suna son wa'annan ababen ka hubbillah kamar da masu imani suke son Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmar alhubbu ka hubbillah sai da manto na'at ne li masdarin mahzufin an shahi masdarinsa, ka hubbillah kamar yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala, to ya ne masu imani suke son Allah subhanahu wa ta'ala. Shi mai imani a duk duniya baya da abin ƙauna da soyayya da bege kamar Allah subhanahu wa ta'ala, ya tabbata a hadisin annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, salasun ababe guda uku duk wanda ya same su man wajadahunna faqad wajada halawatal iman duk wanda ya same su annabi ya ce ya samu dandanon imani abu guda uku idan Allah ya taimake ka da su annabin Allah ya ce kai imanin kam ka dandana sa ka huce samu ka dandana sa daga ciki manzon Allah ya ce ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahu a samu Allah da manzansa su ne mafi soyuwa gare ka akan kowace halitta a rayuwa ya zamanto a zuciyarka tsantsar soyayya duk duniya ba wanda kake so a duniya kamar Allah subhanahu wataala bayan Allah ba wanda kake so kamar shugaban halitta annabi Muhammad amma daga lokacin da aka waye gari akwai wani mutum a rayuwa ko babanka ko babarka ko kuma kawunka ko matarka ko ‘ya'yanka idan sansa ko san wa'in ya zarce son da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala, ka fara cikin haɗari Allah ya kare mu. Mutum na farin da ya kamata kaso shi ne kaso Allah subhanahu wa ta'ala, ce yasa Ibn Taimi Ibn Qayyim al-Jauzi alaihi rahmatullahi ta'ala yake yake cewa su al-mahabbatu arba'atu anwa yace soyayya kashi hudu ce soyayya kashi hudu ce na farin mutun ya so Allah subhanahu wa ta'ala kaso Allah subhanahu wata'ala akan kowane sannan kuma akwai wanda yana son wani Allah kuma yana son Allah ya jiro anwa'ul mahabba sai ce amma mafi hadari a rayuwa shine mutun ya fifita ya fifita son da yake ma wani akan Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da mu to kalmar hub wannan kalmar soyayya kaso Allah shine mafi alkhairi gare ka menene son Allah shine a ganka kana biyar kana a watan kokaya kana kokari na wajen yin abin da Allah ya ce ka yi da kuma barin abin da Allah ya ce ka bari sannan kuma shi masu imani kafin ya fara son Allah Allah ne ya fara son sa idan ka ga mutun yana son Allah subhanahu wataala to ubangi subhanahu wataala shine wanda ya fara son sa a rayuwa ina fata mun fahimta idan ka ga mutun yana son Allah a rayuwa to Allah subhanahu wataala shine ya fara son sa dalili ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani Allah ya cewa yuhibbunahum wa yuhibbunahu yuhibbu wato Allah yana son su sannan kuma su kuma suna son Allah subhanahu wataala sai akai ataf ataful bayani akan wannan haka idan ka so Allah subhanahu wataala to kuma Allah subhanahu wataala shi ma zai so ka kuma a duniya ba abun da yayi kamar a waye gari a ce Allah yana son ka aramma ba abun da yafi a rayuwa a waye gari a ce kana cikin wanda Allah yake so kai kam ka kasa ka tiriba wallahi Allah ya ce yana son ka ya lal ajab al ajaib wani malami yake cewa idza kana Allah ma'aka faman alayka in dai ka kasa soyayyar Allah kowa ma yake ka a duniya in dai ko Allah ya ce yana son ka shi fa Allah idan ya so mutum manzon Allah cewa ina da jibrilu sai Allah ya kira mala'ika jibril ina da jibrila sai ya kira mala'ika jibril yace ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu Allah ya ce wa malaika jibril ya kai jibril kaga wane a huri kaza a unguwa kaza mai sana'a kaza Allah ya ce ni Allah ina son sa malaika kai ma ka so shi nan take malaika ya ce wallahi Allah na ji ina son shi a rayuwa sai Allah ya ce wa malaika bai isa ba ka je kai shela cikin ƙasa baki daya sau a cikin sararin samaniya duk wani malaika ka ga masa cewa Allah yana son wane dan wane jikan wane kama kunnan wane su masu so shi sai mala'ika yazo ya kira mala'iku yace sako daga mai sama Allah yace a gaya muku yana son wane mala'ika jibril ma yana son sa dan haka kuma ku so wannan bawon Allah sai su ji suna son wannan bawon Allah subhanahu wataala ya dace da mu da soyayya wani mawaki yake cewa shi da ya tashi tashi soyayya da ya tashi ruɗewa shi ba Allah bane ya sa gaba abu son sa ce ka san musamman irin matasa idan mutum ya shiga ya fara cikin fage na soyayya in ba Allah ya kare sa ba yayi karatu sai gansa waton yana iya ya bata lokaci da abukiyar soyayyar sa ya kasa yin sallah zai iya zaunawa bai kula da mahaifiyarsa ba ababe diyawa wanda suke lazim gare sa sai ya kasa yi shi da ya tashi da ya shiga da ya kamu sai ya ce uhibbu li hubbi hasudani hatta ahbabtu li hubbi hasudal kalabi yake cewa uhibbu li hubbi hasudani yace saboda son da nake wa abu kaunata sai da take ina son duk bakar fata inda duk ƙasa ta bakar fata saboda wanda yake so baka ce tsabar tana baka yace duk wata ƙasa a ta duniya da take bakaƙen fata ne yana son su yace saboda soyayyar ta ta ta kai abinda ake ce ba soyayya yace ahbabtu li hubbiha su da alkilabi yace tsabar sun da nake mata hatta bakin kare inda gani birge ne yake wallahi a wannan bai ji jike shi to irin wannan soyayyar musiba ce Allah ya kare mu irin wannan musiba ce Allah ya kare mu wani shayiri shi kuma ke cewa fa in tasaluni bin nisa'i fa inni khabirun bi adwa'in nisa'i tabibun ألا لا يحببن من قل ماله ولا من شب رأسه وقوسا yace fa in tasaluni bin nisa'i fa inni yace idan kuna tambaya na game da sha'anin mata waya al'amarin mata yake yace fa inni bi adwa'in nisa'i tabibun yace duk wani rashin lafiyar mata a duniya ni kan dokta ne chief dokta a wannan a wannan matsalar in dai rashin lafiya ce ta mace yace kauni doktora kan na samu dokta ne a wannan yace bari in baka wani wani bayani yace ala la yuhibbuna man qallama lahu matsalar ho ba ta katse da gene bane kana zuwa islamiyya a'a su matan yace haka Allah yesu la yuhibbuna man qallama lahu indai aljunka bai da yaudi to ko sunna ake maka ba wani so bane ala la yuhibbuna man qallama lahu ba sa son wanda aljunsa ba sa da yauni wanda duki aljunsa bai da yauni kudin sa kadan ne wala man shabbara asahu ko kuma wanda tsuha wanda wanda ga kashin kansa ya fara furhura wakan wasa ko kuma wanda ya dan sunkuyo saboda doro sai wannan duk ba sa son sa sai sa wani cikin zamanin mamanta ba al-banil mu'tas bani wannan zamanin bani al-abbas a dole abbasiya wani dattijo zai zo tambayar aure to tare da wani saurayi ne yaron yana son shi ma yana so eh yanzu da suka zo dattijon ya kalli yaro sai ga yaron dan wanka ne a ga kuma mata suna son mi dan wanka sai ga yaro dan miye dan wanka kuma bancin wankan ma akwai dala akwai abu akwai abu kasa an zuga me wajen tambayar auren yariya daya yariya suna jiran ta fito ta zaba sai dattizan da yake ya gaje ya ga shekaran jiya to yanzu ya tabbata in yariya ta fito ba tantama yaron za ta duka saboda yaron ya hadu ga gayancin kuma ga dala sai to to bari ya samu wata hila taya za shi fito mu al'amarin sai tambaye shi ya ce yaro kai yanzu a rayuwa me kake da bukata ce yanzu ba abin da yake su kamar wannan yariyar yace kuma naga alamar kamar akwai dokar wanka yace ai wannan ma kadan ne wai wannan ba cikin ba a kore a daka bane yace to ya zantan zantan dala yace kam ai kawai iya abinda abinda take da bukata iya abinda take da bukata mata a gida ganyi suke nawa suke da bukata a basu su su kashe in ya karan kuma su zo su fade a basu sai tsallaki zai ce kan ni na gasa ka anan kyawun dai ku kafi ni istilkin kuma kafi ni yace amma ni ka sanya nake musu yace sai ka gayi yace ni kawai sheke ne misali a ce zamanin sheke ne duki ne yake fitowa ya aje musu a akwatin kawai su ɗiba su ɗiba in sun gida kuma su ce sun kare sai a bido yare ta fito aka cewa za ta zarar ce wallahi tana waje wancan dattizan Allah ya dace da mu da haka Allah ce yuhibbunahum suna son sa suna son ababen botansu ka hubbillah kamar da masu imani suke son Allah subhanahu wataala walladina amanu ashaddu hubban lillah sai dai waɗanda suka yi imani sun fi son da suke wa Allah subhanahu wataala yafi son da wayancan suke wa gumakansu domin masu imani sun tabbatar cewa ubangiji shine wanda ya halice su kuma duk shine musu ababen suke takama da alfahar da shi a rayuwa wayancan kan kuma ba sa da wani abu cikin abin da suka aka yi da suna halitta sai Allah yake cewa walau yaral ladina zalamu a wannan ayar maluman tafsiri su maluman qira'at sun yi ikhtilafi a gunta wasu kace walau yaral ladina zalamu su ce walau taral ladina zalamu an karanta da ta'un qira'ar ahlul madina da ahlul sham suka ce walau taral ladina zalamu qira'an mutanen makka da mutanen kufa suka ce walau yaral ladina zalamu idan muka dauki qira'an mutanen makka Allah ce walau yaral ladina zalamu ina ma a ce wayar suka yi zalunci suka bauta mu wanda ba Allah subhanahu wataala ba suka yi shirka a duniya yara sun ga Allah ya nuna musu azabar da za a musu a gobe alkiyama to da a wannan lokaci walau yaral ladina zalamu iz yarawna al'azaba anna alquwwata lillahi jami'a sai su tabbatar da cewa tabbas za su gane cewa ashe ƙarfi na Allah subhanahu wa ta'ala ne duk wanda ya zalunci wanda ya bauta wanda ba Allah ba idan ka ji a Qur'ani musamman a irin Makka ana bayanin az-zulm kuma ana ko kuma ana bayani akan Larabawa to ana nihin shirka ne to Allah ya ce waɗanda suka hada Allah da wani a wajen bauta ina ma a ce za su ga irin abinda Allah ya musu tanadi tun nan duniya Allah ya nuna musu abin da ya musu tattali na azaba da sun gane cewa ashe karfin al'amari yana wajen Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta wasu ka ce a walau taral ladina zalamu ina ma a ce ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zaka ga alladina zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su a lokacin da suka ga suke suka ga azabar Allah subhanahu wataala ma'ana kenan sai an je alkiyama a ce kai annabi ina ma a ce za a nuna maka waɗanda suka yi shirka a duniya suka bauta ma wanda ba Allah ba suka ma jagororin su da'a waɗanda ba na Allah subhanahu wataala ba suka ka musu ababen da sabon Allah ne da kafirci suka yarda suka bi to Allah ce waɗannan mutanen ina ma a ce kai manzon Allah zaka gansu a lokacin da Allah zai kawo su za a yi musu azaba ina fata mun fahimta da wannan malaman tafsir sun yi sabani wajen fassara wannan ayar wasu ka ce a'a ana nufin abin zai kasance ne lokacin da za su mutu lokacin mutuwa to duka zai iya doka lokacin mutuwa za su ga azaba domin ya tabbata a hadisin annabi Muhammad cewa duk kafiri duk kafiri idan aka zo dokar rayuwarsa Allah yana turo mala'ika na mutuwa tare da rakiyar wasu mala'iku da za su zo cikin bakaƙen kaya sun zo ba sallama su shiga gidansa su ce masa hiddo rayuwarka da kanka ka bamu a lokacin da zai fara kuka wato mala'iku za su jibge sa yana kuka a ƙarshe kuma za a zare rayuwarsa sai a sanya cikin wannan akwatin sai an tafi da ita sama an zo sama ta daya sai mala'iku su tambaya wannan rayuwar wane ne mai wari rayuwa mai wari sai a ce rayuwar wane ce ta dan wane sai su fitar da wannan rayuwar sai a jefo ta kasa zuwa jahannama Allah ya kare mu da haka wayanda suka zalunci kansu a wannan duniyar idan suka zo mutuwa wallahi ba za su ga da dadi ba sannan kuma gobe alkiyama ma ba za su ga da dadi ba shine Allah ce walau yaral ladina zalamu id yarawna al'azaba anna alquwwata lillahi jami'a cewa gaba daya karfin al'amarin wato kudura ta Allah subhanahu wataala ce gaba daya wa anna Allah shadidul azab kuma ubai subhanahu wataala shine mai tsananin azaba domin ba wanda ya kai Allah iya azaba ko babu shi fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad ba wanda ya kai Allah iya azaba ko akwai babu shi Allah in ya tashi mutum azaba ya baka gaba ciyan ciki in Allah ya jarrabe ka da shi ko ciyan kai sai ka ji duniya ba abin da ke maka daɗi ciyon kai Allah ya jarrabe mutum wata karamar azaba ce Allah ya jarrabe ka uwa uba a sanya maka ga fali ga ga ga, ga tifoid kuma ga istoma hasbunallahu wa ni'mal wakeel an jarrabe wannan wata wata karamar azaba ce jarabawa ce amma kankat azaba mai girma shine tashi alkiyama a tsohon mutum cikin jahannama Allah ya kare mu a ce mutum zai kwana a cikin huta abincinsa na huta ruwansa na huta da matalarsa ta huta watan kilimikinsa na huta darasa ta huta komi nasa na huta ai abun ya zama to ya muna da ko to Allah ce wa anna Allah shadidul azab ubangi shi mai tsananin azaba Allah ka kare mu da azabarka Allah ba ma iya dokar azabarka Allah ka kare mu sai Allah ya ce استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ce istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u a lokacin ne lokacin da suka ga azabar ko to Allah ce istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa'inda aka bi jagororin da aka yi wa da'a bayan Allah subhanahu wataala wa'inda suka yarda aka zau aka mela su kiyoshi wa Allah subhanahu wataala tabarra min allazina taba'u za su barranta za su yi baran baran da waɗanda suka bi su a gidan duniya duk jagoran da aka wada da ta wuce hankali aka bashi matsayin Allah ko na annabi ya doka to idan aka je gaban Allah zai tabarru'i zai kubuta zai barambaran da wanda wanda ya bashi wannan matsayi shine Allah ta istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u waɗanda suka watan wanda aka yi wa da'a jagorori kafiran da suka yarda aka mayar da su aka ba su matsayin Allah subhanahu wataala to za su barranta daga mabiyansu a gobe alkiyama duk wanda ya bi wani wanda ba Allah ba wanda ba annabi Muhammad ba idan aka je gaban Allah wannan wanda ka bi zai yi barambaran da kai yace bai san ka ba Allah ya kare mu sai Allah yake cewa wara'ul azab kuma za su ga azabar Allah iri da muzu jahannama za a zuta waji a yawma idin bi jahannam a wannan ranar Allah ce za a zo da jahannam za a zo da wutar jahannama to Allah ce wara'u al'azaba sun ga azaba za su ga azaba kiri da muzu wa taqatta'at bihim al'asbab Allah ce dukkanin wata soyayya da ɗan uwantaka da zumunta kam ta riga ta yake ta yake ta yanki wa taqatta'at bihim al'asbab duk wata watan soyayya da suke nuna ma juna a duniya suna kira yana maka kamar yana tare da kai to Allah ce idan aka je gaban Allah yankewa za ta yi da wannan muke kira zuwa ga jagororinmu wanda Allah ya bayyana jagoranci ku daina yarda sakarkaru wawaye mutanen da ko tsarki ba su iya ba suna kawo ku wasu dokoki ku tilasta ai kasa ku su aikata wa'annan ababen na rantse muku da Allah idan kuka kuskura aka kawo muku abin da ya saba makarantarwar Allah da sunnar annabi Muhammad da kai daga karba da wanda ya hoce kin wannan luwakin idan aka je gaban Allah kun tsine wa juna Allah ya kare mu tun bata kai haka ba dan duk duniya mai sauki ce saboda kai difice da kake a assembly kake zaune a kujera a majalisar dokoki kafin ka zauna wannan kujerar an yi mutane bila adadin sun fice wannan kujerar wani ba kai sunan shi ba a wannan kujerar kuma yau babu shi a wannan kujerar ya tafi ya barta shi kanshi shugaban majalisar kafinsa ba shi bane wasu ne akan ta suka tashi suka barta kai ba shi ba shugaban kasan ma kafin yayi goma sun auko goma akai a kasan nan shugaban kasa goma akai duk sun tafi sun barta haka kada ka yarda kada ka yarda makiya Allah turawa ku sa ku gaba a baku wani abu na ƴan kuɗi a zo ana buɗe muku idanu a sa ku ku rakkada ba hannu akan abin da yake musiba ce wa al'ummarku amana ce amana ce Allah ya amintar da ku ya ba ku jagorancin wannan al'ummar kuma Allah ya dora muku kiyaye ababe kamar haka kiyaye mutuncin su wajibi ne kiyaye addinin su wajibi ne sannan kuma tsare dukiyar al'umma da lafiyar su wajibi ne Allah ya dora kan shugabanni idan ba ku yi ba wallahi Allah zai tambaye ku mu iya namu kawai mu faɗa muku amma wallahi ɗan majalisar dokoki ba su sani wannan nasiha ce zuwa gare mu baki ɗaya wallahi kusan cewa wa'annan talakawan da suka rabbada muku hannu suka zabe ku idan ba ku yi abin da suke da bukata gaban Allah kun ansa tambaya gaban Allah wallahi kun ansa tambaya gaban Allah ba a ran nan tube ka baka da rigar balantana rigar majalisa wallahi baka da wata rigar kariya gaban Allah kariyar ka guda ce ka zo da imani kawai kariyar ka guda ce ka zo da imani ba ruwan Allah da majalisarka ba ruwan Allah da matsayinka domin matsayin karshe shine gun Allah subhanahu wataala zaka dumme matsayi Allah ya aran maka ne ka jagoranci wannan al'amur kuma idan ka je kiyama sai Allah ya tambaye ka irin abin da ke faruwa a irin wannan kasashen ana wasa da hankalin musulmi kamar ba iyan musulmi ba kamar uwayenku ba musulmi bane kamar ba ta hanyar aure aka aihe ku ba kamar ba ku san darajar da kimar addinin musulci ba mu yi amfanin zuwar umar ku da aikin hajji ku mu yi amfanin sallar ku da kuke a cikin al'umma idan ba za ku iya kare addinin musulunci ba ni ba da amfani ba da amfani Allah ya kare mu to Allah yake cewa a ranar ne ranar alkiyama istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa'inda aka bi jagororin sun yi bara'a da wa'inda suka bi su Allah ce wataqat wara'ul azab sun ga azabar Allah kila muzu dan Allah zai nuna musu tabbat ga gurin da za a kai su Allah ce wataqatta'at bihimul asbab kuma duk wata alaka da aliyas Allah ce radan ta yaki ta yanke babu wata aliyas babu wani party babu majority babu wata adawa radan Allah ce taqatta'at kum ya tare wallahi Allah ya datar da mu sai Allah yake cewa wa qala alladhina tub wa qala alladhina tabau ko wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna wanda suka yi da'a da wa'annan jagororin za su ce law anna lana karra law anna lana karratan ina ma a ce za a maida mu duniya ina ma Allah zai saki lalawa a maido mu gidan duniya fa na tabarra minhum kama tabarra'u minna mubarranta mu yi barambaram mu tsine ma juna mu raba gari da su kamar yadda suka barranta da mu a gaban Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa kadhalika yurihimullahu a'maluhum hasaratin alaihim kamar dai haka ne ubangiji yake nuna musu ayyukan su su kasance hasara wato nadama gaban Allah subhanahu wataala suna cizon yatsun su gaban Allah subhanahu wataala shi ne Allah yake cewa a suratul haqab wa man adallu mimman yad'una min dunillahi
وهم وهم عن دعائهم
وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء الناس كانوا لهم أعداء وكانوا
Allah ya ce wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wai waye yafi kowa zama batacce wane ne yafi kowa zama daƙiƙi marasa hankali wanda bai san aikin da yake ba mimman yad'u min dunillahi fiye da mutunan da yake bauta ma wanda yake kiran koma bayan Allah subhanahu wataala man la yastajibu lahu wanda ba zai karbi kiransa ba ila yawmul qiyama tashi alqiyama abinda kake tsammanin wai zai same ka ko kuma za a yi maka kaza wai abinda mutane ba su gane ba har yanzu rashin tauhidi da rashin imani na al'umman mu shine shugaba da aka shugabantar ko dan majalisa da aka kai shi a majalisa bai yarda ba cewa Allah ne ya kai sa a zabar sa akai Allah ne ya kaddara aka zabar ka in Allah ya ga dama ko wallahi sai a kwabe ka ba haka bane Allah yake cewa iz yaraw man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun su akan kiran suke musu rabkan nuni sai Allah ce wa idha hushiran nasu idan aka tara mutane a gaban Allah tashi alqiyama kanu lahum a'da'an sun kasance makiya wa juna wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma duk wanda ka rika wanda ba Allah ba zai barranta da kai gaban Allah Allah ya kare mu a wata aya Allah yake cewa ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله يقول ولو ترى إنما أتي يا النبي الله النبي محمد da kai mai imani mai karatu za ka ga idin lazina zalamu wai suka yi zalunci suka ci amana suka wawara kudin ƙasa suka raba ga dokoki na kafirci a cikin al'umma mawqufuna inda rabbihim an tsayar da su gaban Allah subhanahu wataala an tsayar su gaban Allah Allah ya ce yarju'u ba'duhum ila ba'din alqawl sasha suna maida masashin zance wancan yana zagin wancan wancan na zagin wannan ya ce kai ka samu mai sai president kai ka sanya mu kai kaza ya tsine masa ya tsine maka Allah ce yarji'u ba'dahum yarji'u ba'dahum ila ba'dil qawl yaqulu alladhina istud'ifu wa inda aka raunanar sai su ce lil ladina istakbaru da masu girman kai laula antum ba dan ku ba lakunna mu'minin ka da mun kasance masu imani قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنهل صدرناكم عن الهدى إذ جاءك إذ جاءكم بل كنتم مجرمون سوچه mu muka hana ku ina kudi kuka bi la kun kasance mujrimai a duniya wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahar ce makircin dare da wuni ne kawai haka Allah subhanahu wataala ya kare mu duk wanda ka rika ba Allah ba ba annabi Muhammad ba wallahi idan aka je alkiyama in rawaninsa ya kai daga nan har Saudiya sai ya bar ya tsine maka tsine masa ba ruwan Allah da shi wallahi ba ruwan Allah da kai wa Allah ya turo maka annabi Muhammad dole ka bi annabi Muhammad Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu haka ma shedan shedan da kansa da zake shi mutane waswasi su su yi sabon Allah idan aka je alkiyama bayan an kare hisabi ɗan aljanna mun tafi aljanna Allah ya sanya muna ciki in wuta sun yi wuta Allah ya kare mu Allah yake cewa idza wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum Allah ce shi dan zai fada idan aka shiga in wuta sun shiga wuta Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi dan zai tashi yayin message ala nation a san shugaban kasa na tura sako ko ya fito gaban al'umma ya tura sako to a gobe alkiyama shi shedan shi saboda shine uban zai tashi cikin jahannama ya tara in jahannama ya hawo minbarin huta yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya idan ka bi Allah kai wa manzon Allah da'a kai yi hakuri akan jarabobin rayuwa ka mutu Allah zai sanya ka aljanna wa wa'adtukum ni kuma sai ne muku alkawali nace kai shikenan kai ka zauna baka sabon Allah ga riba ga dukiya a ce maka haramun ne ga ƴan mata kana da bukata ran kana bukata ga giya ka more tana ƙara kaifin tunani ga wace ce ga wace ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum nace kawai in kai Allah yana iya gafurur rahim ka san wasu shidan na suna ruɗa zuciyarsu suna yaudarar kawunan su mutum ya san a wannan sabon Allah ne ya san haramun ne amma sai ce maka inna Allah gafurur rahim e tabbas inna Allah ghafurur rahim to wa ya ga ya maka cewa zaka yi da wannan aikin baka mutu ba waye baka lasisin cewa zaka iya yi da wannan sabon Allah baka mutu ba yo ba sai ka roki sai ka roki Allah bane zaka zai gafarta maka to je kayin kuma sai ka mutu baka roki Allah gafara ba Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa'atukum fa akhlaftukum yace wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum ni ba da karfin tsiya ba na jayo ku na sa ku kai sabon Allah a'a na kawaita muku abun ne kawai kuka karbi kira na da haka fala talumuni wa lumu anfusakum kada wanda ya ƙara zargi na kowa ya zargi kansa kai da kun lokacin da kai baka ganni ba kai ne gaban kanka Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi da Allah yake cewa كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم kamar dai haka ne Allah subhanahu wataala yake nuna musu aikin su ya zaman to nadama akan su Allah ce wa mahum bi kharijin minan nar su kinnan Allah ce har abada ba lokacin da za su fito daga cikin wuta Allah ya kare Allah ce wa ma ma nafiya ce Allah ya kore wa ma su kinnan da dai Allah ce bi kharijin minan nar ba za a taba wayar gari ba a ce ga sun fito daga cikin wuta Allah ya kare idan sun shiga sun shiga ne har abada to wanne za a sa huta wa'anda suka bi ko wanda aka bi duka Allah zai tura su jahannama saboda adalcin Allah subhanahu wataala da inna Allah laysa bi dhallamin lil abid saboda adalci na Allah subhanahu wataala da wanda ya bi da wanda aka bi sai Allah ya tattara ya tura su jahannama Allah ya kare mu Allah ya kare mu kuma Allah ya ce in suka shiga babu ranar da za a yi a dawo duniya dan a saki lalawa mutun ya saki shi samu wata take zuwa aljanna Allah ya ce ina har abada ba za a yi ba sai Allah ya ce يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duk duniya baki daya wannan khitabi lin nasi jami'a Allah ya ce ya ku mutane baki daya da musulmi da kafiri duka Allah ya kira a wannan ayar Allah ya ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci abinda yake halali mai dadin ci daga cikin abinda Allah yake fitar muku daga cikin ƙasa kaga wannan ya nuna cewa al aslu fil ashiya'i al ibaha asalin ababe halacci ne Allah ce ku ci daga cikin abun da ke cikin ƙasa wanda yake halali wanda yake halali kuma tsayibin Allah ce ne daɗin ci wanda baya cutarwa dibi abun da Allah ya kira masu mutanen duniya baki ɗaya Allah ce ku ci daga cikin abun da Allah ya halitta muku alhalal halal ay ma ahallahu Allah lakum abun da Allah ya halitta muku na tsayibati na daɗaɗan ayyuba ababi gashi Allah ya halitta mu ga fambetar ga salati ga wace ababi diyawa Allah ya halitta to Allah ce kowa ma ya ci musulmi yana ci kuma kafiri na ci ba haka bane sai Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku kuskura ku bi watan hanyoyin shidan kada ku kuskura ku bi wa'azi nasihar shidan da Allah ya ce halalan ana son ka zamanto duk abin da zaka ce zamanto halali ne sannan kuma bayan ya kasance shi ya kasance halali ya kasance ghairu mudir abun bai cutarwa ko da abun halal ne a gare ka an halitta maka idan zaka ci kuma zai cutar da kai ko in ka ci zai cutar da kai to kuma wannan abun an doke maka an haranta maka ci ci ina ba ta ku fahimta yanzu misali sai a ce mutum akwai abincin da misali mu doki mu doki wake sai a ce wani in ya ci wake bai da lahiya kaga ai wake halal ne a ci ko ba halal bane halal ne amma shi in ya ci na ja masa matsala kaga nan sai ya daure sai ya bari sai ya bar cin waken ko saboda kiyaye lafiyarsa domin akwai akwai ababe guda biyar da musulunci yazo yana kariya akan su musulunci yana kariya ana kiran su ad-daruratul khams larura ababe guda biyar ne na farin tsare rayuwa tsare jini mutunci dukiya da kuma addini wa'annan ababe masu muhimmanci ne a rayuwa shi ne Allah ya ce halal abinda yake halal mai da abinda yake halal sai kuma malumai suke cewa annajatu fi thalathatin idan mutum na son ya tsira duniya da alkiyama ko ya neme shi cikin abu guda uku abu na farin aklul halal ya zamanto abinda zaka ci cin halal ne kake ci aklul halal cin halal abu na biyu adaul fara'id sauki abinda Allah ya dora maka na farillai abu na uku shi ne al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam bin annabi sau da kafa ko koyon manzon Allah annajatu fi thalatha tsira duniya da alkiyama cikin abu guda uku ne abu na farin ya zaman to kana cin halal domin duk cikin da aka ya ƙara matsi da kudin haramun manzo Allah ce fannaru auladihi wuta ta dace da shi Allah ya kare mu abu na biyu ka soke abinda Allah ya dora maka na wajibai abu na uku kuma ka zama to kana ne kokoyin manzon Allah cikin ibada wasu malamai suke cewa khamsu khisalin biha tamamul ilm dabi'u guda biyar idan mutum ya same su to ya kai cika ta ilimi na rayuwa ya fahimci zaman duniya baki daya dabi'a guda biyar ko ababe guda biyar duk wanda ya same su ya samu moruwar watan zaman ilimin zaman duniya abu na farid ma'rifatullahi azza wa jalla mutum ya san Allah mai girma da buwaya ka san waye Allah ta'ala kai aiki dan Allah ka tsarkake aiki dan Allah subhanahu wataala abu na hudu al'amalu ala sunna duk abinda zaka yi ka bincike ya manzon Allah yayi wannan abun abu na biyar akalul halal cin halal ya zamanto abun da kake ci dukiya halal ce mal ya ce wannan dukiyar idan ka ci ka roki Allah Allah na biya maka bukata da ita mutun ya yi tawassali da dukiyar halal kinsa halalinsa ka roki Allah wata bukatar ka kai tawassali ka ce misali kai ne dan kasuwa ko kuma a'a kai dan dako ne sai ka wuni kana sauke telamkin sima bayan ka'ida sai a ɗauki kuɗinka a baka to sai ka je ce ya Allah misali ya Allah ina tawassali da wannan kuɗin da na karɓo na halali na Allah ka san bukata ta kaza Allah ka biya min mallan suka ce irin wannan addu'ar Allah yana karɓar ta da gaggawa mutum yayi tawassali da cin abincinsa na halali ko kuma mutum ya dafa abincin halal ya tawassace ya Allah ina tawassali da wannan abincin da aka dafa gida la duki halal ya Allah ka san bukatata kaza Allah ka biya min bukatata jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu akan cin duki halali Allah ka rabu da duki haramu shi Allah yake cewa kulu Allah yake cewa kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wace abin da ke cikin ƙasa waton wanda yake mai dadin ci kuma halali wanda Allah ya halitta muku ولا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku kuskura ku bi guragun shedan hanyoyin shedan a cikin abun da ya shafi na sabon Allah subhanahu wataala suka ce duk abun da yake sabon Allah ne to tafarkin shedan ne duk abun da sabon Allah ne yanzu kaga sauraron kida hanyar shedan ce kos hanyar shedan ce lido karantarwar shedan ce caca hanyar shedan ce zina hanyar shedan ce liwadi hanyar shedan ce biyan matan mutane hanyar shidance kai soyayya da biyan mutane ba aure ba za ka yi hanyar shidance Allah ya kare Allah ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan kad kuskura ku bi hanyoyin shaitan me dalili Allah ya ce wa innahu lakum aduwwun mubin shi gare kuma ki ne kuma mubin bai nuna adawa mabayyaniya adawa sa ta fito kiri da muzu ya nuna cewa duk duniya ba wanda yake yake adawa da shi sai kai to duk wanda ya ce ko bai son ka to mi zaka yi sai ka dauke shi abokin kauna zaka dauke shi mi maki ko Allah ce inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa tabbas Allah ce shi dan makiyin ku ne wallahi alazim ba abinda shi dan yake tsauna kamar awaye gari yaga an tabbatar da su daga cikin in mutu Allah ya kare ina daga cikin al-a'immal arba'a ko ya zamanto imamu Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbali ya zo gurin rasuwa shi ɗan ya leƙo kan katanga imamu abu hanifa ya dage yana ta azkar shi ɗan ya ce ma abu hanifa ko ahmad ya ce kayi nasara a kaina ya ce wallahi har yanzu in ba na ga an zaya rayuwa ta bakan tafarkin annabi muhammad ya ce har yanzu hanyoyin shi ɗan yawa ke gare su yanzu wani fa in shi ɗan ya gano cewa kai mayan kuɗi ne to sai a tafi talakatar kuɗi sai ga mutum kawai shi ya game da kuɗi ma sai ya kasa sallah cikin jami'i ya kasa zuwa gaida uwaye ya baiwa mata tsakanin halal da haram in mutum ko mayan mata ne kuma sai Allah ya sanya ungonsu kuma ai farare dogaye masu kyawun tsiya kuma kuma sai Allah ya jarrabe sai a jarrabe shi zama kan titi gashi kullun zaman kan titi kuma kullun suna biyawa kun fahimta tarkon shirin ko Allah ya kare mu tarkon shirin da haka tarkunan shirin suna da yawa kai abin da zaka yi ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka da sharrinsa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya karantar da shi cewa idan yana samun wani abu a zuciya to fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da wannan ko sallah ka zo ko sallah ka zo ko sallah ka zo ka ji kana waswasi ka san akwai lokacin da mutum zai zo yana sallah sai ya fara tuno musamman in liman mai jan dogon karatu ne sai ka tuno wa kake biya wa ke biyar ka musamman wa wa kake biya mutum yana sallah yana tunanin wa yake biya kuma yana tunanin an ce babu kaza ai yanzu daga nan zai kai kaza sai mutum ya orsije ana sallah amma shi yana orsije kamar mutum kamar dan kullu ne zo sa bi sai ya ta ta buga ta huce ai sallah haka take ko Allah ya kare mu to irin wannan manzo Allah ce idan mutum ya ji irin wannan waswasin sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tofa a kafarsa ta dama Allah ya ta hauni in ji annabi sassarin zai barka da wannan wasu wasin wani daga cikin ‘yan uwa a zamanin salafus salih ya yi ajiye kuɗi irin tsufin da kasan rami ake gina sai a sa kuɗi to shi ya gina kuɗi ya sa sai ya rasa ina ne ya aje su ya yi nema ya yi nema ya rasa sai ya je wajen malaminsu yake tambaya akramaka Allah a taimaka min asa in ta bace ake zuwa wajen malamai sai ta bace kake gani da kaga ana kiran malam to ta bace akramaka Allah a taimaka muna ajiya ne kuma na rasa idan na ajita kudi ne kaza da kaza sai ce to abinda zaka ka je kai raka goma sha biyu amma kuma da shar'i kada ta kuskura ke tunanin duniya kada ta kuskura kada kuskura ke tunanin duniya sai zai kabarta Allahu akbar da in wannan tunanin ya zo sai ya kauce ya ture sa dai ya concentrate da kir aka yi da raka a fare aka zo raka a ta biyu idan ya ga alamar fa yana iya samun raka ladan raka a sha biyu ba karamin lada ba ce sai ce masu ai kudinka suna hudi kaza kawai sai nan da nan ya sallame nan da nan ya sallame ya je zuwa bai tarfadinsa aga tarko shi dan yawa ke gidansa Allah ce innahu lakum aduwwun mubin maki ne gare ku mai nuna adawa ƙwarai da gaske sai Allah ya ce إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ya ce innama ya'murukum bisu sani dai shi shirin yana umurta ku da su mummunan al'amari wato abin da yake mummuna abin da babu alkhairi cikin sa shine asu duk abin da babu alkhairi cikin sa sunan sa asu innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha da kuma al-fahsha sabon Allah subhanahu wataala abinda mutane yake kyama abinda mutun yake kyama sai ga ushirin yana umurta yana sanya mutun wannan abun wa an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alu ma la ta'lamun kuma yana sanya su suna fada akan Allah subhanahu wataala abinda ba sa da ilimi sai mutun ya kirkiro abu ya dangana sa da Allah subhanahu wataala daga cikin mafi sharrin al'amari a rayuwa shi ne ka dangana ƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala. Dangana ƙarya ka ce Allah ya ce kuma alhali Allah bai ce ba, Allah ce kana cikin mafi yawan mafi azzaluman mutane. Haka shugaban halitta annabi sallallahu suke cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nari. Duk wanda ya min ƙarya da gangan to Allah ya ce annabi ke cewa ya nemi wurin zaman sa a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu. Dan haka Allah ke cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ku dinga fadi akan Allah subhanahu wataala abinda ba ku da ilimi misali a ce wannan abaka halal ne ko kuma haramun irin wannan zamanin sai a ta kawo ababin da haram yanzu kai ka bibi wai wai hatta iyanka da zaka haihuwa wai sai a ce wai sai ka zo kai takarda in ba da lalacewar zamani ba kai inna ana yin takarda ana aihuwarka tare da Allah masu wannan tunanin da uwayensu sun san in suka aihe su za su kawo wannan tunanin ba za su rasu aihe su ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sai Allah ya ce aya ta ƙarshe wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله يتي وإذا قيل لهم اتبعوا الله idan aka ce da kafirai mushrikai ko bi abinda Allah ya sabkar na alqur'ani mai girma akan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aradu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana sai mu kan za mu abin da muka tarar da uwaye da kakanni akai ka san wani har yanzu na akan wannan fikirar wai tunda akai tunda kakansa da babansa misali irin taron suna duk duniya yanzu kowa ya gano cewa bai da asali a cikin musulunci kowa ya san wannan amma saboda jahilci da rashin fahimtar addini sai mutum ya tuni tun da uba na yi kuma akan uba sai ya ga uba ka zama mana tun da uba ka zama ba annabi aka turo to suka da yadda annabi ya zo da shi suka huta Allah ce to idan aka ce su bi abinda Allah ya zo da shi ya turo manzon Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ce mu muna akan abinda kakanni da uwaye suke akai Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadu yanzu koda kakannin su da uwayen su ba sa hankali ba sa ganewa la ya'qilu ba sa fahimta sannan kuma ba sa shi ba sa tafarki da shiya Allah ya kare mu ina jin ne kamar kwana ko Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta ba kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Wai subhanahu wa ta'ala muna ta wasu da wannan alƙur'ani da makaranta duk mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa. Muna tare da ɗalibai na matakin jarabawar watan birebe da kuma bakko suna ta fama Allah subhanahu wa ta'ala kaga iya abin da suka yi na ƙoƙari da kan a cikin karatu Allah ka shiga cikin al'amarin ka ƙaddara alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙaddara alkhairi ya Allah wannan ƙasar Allah ka ƙara mata lafiya da zaman lafiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah ka san kamar da mana mai albarka ka kare mu dukkanin wasu fitintunu na zamani ka kare mu da sharrin shedan da kuma tallabiya ya Allah muna tawassul sunanka alhayyu alqayyum ya Allah ka iya muna akan abin da ba mu iyawa Allah ka ƙare kare mana wannan ƙasar tamu shugabannin mu Allah ka ƙara seseta su akan tafarkin Annabi Muhammad ya Allah ka tsusa musu jin tsoron ka ya Allah Allah ka tusa musu jin tsoronka ya Allah Allah ka ba su ikon kwatanta adalci a kanmu ya Allah ka ba mu ikon kwatanta musu biyayya gurgurdan da'a mata kaba samun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a satin nan da ya gabata ranar juma'a cikin karatun da nake yi na kawo arkan rukunin aikin haji sai nake cewa al-mubitu bi muzdalifa rukunun min arkanil hajj wanda wasu malamai sun yi iktirahi musamman babana malam ibrahim ya mi iktirahin cewa musamman abu mazhabin malikiya baya ga cikin rukunin rukunin aikin haji abun malamin maliki malikiya yana cikin wajibatul haji abane wanda yake an so kai baya cikin ar-rukunul asasi a ciki amma wasu mazahib kuma suna ganin rukuni ne dole nayi dan bincike akan wannan mazhabin malikiya kan baya cikin rukunin aikin haji Allah subhanahu wataala ya dace da mu sannan kuma nayi zancan cewa idan mutun ya je aikin haji ana buƙatar ya zo wacan hajarul aswad ya sumbace sa mala yace min ho yanzu hajarul aswad fa ba kowa bake samu zuwa wannan gurin kusan mutum miliyan biyu ko miliyan biyu da wani abu a taron bal ma yanzu an kebance gurin ba kowa bake zuwa haka ba dole bane sai mutum ya zo wannan gurin amma dai idan akwai alamar da ake nuna cewa ka zo hajarul aswad to nan zaka tsaya ka daga hannunka sumbata sai ka ci gaba da kuma sauran ibadu muna ta wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum mahazzatanmu Allah subhanahu wataala ya kai su lafiya ya kuma sa ayi ibada lafiya ya sanya kuma alhajjul mabrur kuma Allah ya karba mana da mu da su baki daya duk mai niyyar tafiya Allah ya sare masa duk mai niyyar tafiya Allah subhanahu wataala ya yassare masa fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh